Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin mai suna Hismul Muslim na Sheikh Sa'id Ibn Ali Al-Qahtani. Wannan kuma shine darasinmu na 22. Muna cikin azkarus sabahi wal masa wato zikirin da mutum yake yi da safe da wanda zai yi da yamma. kuma za mu tashi akan zikiri na goma sha biyar wanda shi ne asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وانا حديث ينا تكين سنن أبي داود kamar yadda imam tabarani ya rawaito shi a cikin littafinsa al-mu'jam al-kabir hakan yana cikin musnad shafi'i rahimahullah hadisin hadisin abu malik al-ash'ari ne wanda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mutum ya wayi gari sai ya ce asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin mun waye gari kuma mulki ya waye gari ga Allah ubangijin talikai Allahumma inni as'aluka khaira hadha al-yawm ya Allah ina roƙonka alkhairin da ke cikin wannan yini wa nasrahu ina roƙonka nasarar da ke cikin wannan yini wa nurahu da haskensa wa barakatahu da albarkarsa wa hudahu da shiriyarsa wa a'udhu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu kuma ina neman ka tsare ni daga sharrin da yake cikinsa da sharrin da yake bayansa idan kuma da yamma ne sai ce amsaina wa amsal mulku lillahi rabbil alamin yadda lafazin zai nuna wato wannan hadisi kamar da muka ce hadisin abu malik al-ashari ne kuma abu dawud da tabarani da shafi'i sun ruwaito shi sai hadisin da'ifi ne hadisi ne zarifi yana da rauni saboda cikin salsalarsa akwai muhammad ibn ismail ibn ayyash wanda zaifi ne sannan kuma akwai intibaye a cikin sanadin wato wanda ya ce wanda ya ruwaito shi daga abu malik al-ashari wanda shine shuraih ibn ubayd bai ji wani abu daga abu malik al-ashari ba wato akwai datsewar isnadi saboda haka malamai suka raunana shi kamar almunziri a cikin littafinsa muktasar sunan hakanan ibn hajar ya raunana shi a cikin littafinsa na ta'idul afkar kamar da shek nasiruddin albani rahimahullah shi ma ya raunana shi a cikin littafinsa al-da'ifa a hadisi na 2606 saraka hadisi ne zaifi tunda akwai hadisai sahihai don haka ba sai an yi aiki da shi akwai hadisai sai yayi da muka karanta da yawa wannan kun na sha biyar ne saboda haka wannan hadisi ne zai fi wuce shi sai na sha shida da ya kamata a ce shi aka gabatar saboda shi ne shi ingantacce ne yana cikin musulun imam ahmad wanda yake cewa أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين وانا حديثي هنا تكون مسند الإمام أحمد وما ابن السني تكون للتافز عمل اليوم والليلة يا فتدشي wato idan mutum ya waye gari ya faɗi wannan hadisan hadisan Abdurrahman ibn Abi Abza ne Abdurrahman ibn Abi Abza radiyallahu ta'ala anhu shi asbahna ala fitratil islam mun waye gari akan fitra ta musulunci wato addini na gaskiya wanda shine addini na asali da Allah ta'ala ya halicci dan adam a kansa daga baya dan adam ya karkace to lokacin da mutum ya waye gari sai ce ya waye gari a bisa fitra wato addini na asali wanda shine musulunci wa ala kalimatul ikhlas kuma ya waye gari akan kalma ta ikhlasi wato kalma ta tsantsanta bauta ga Allah shi kadai wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma ya waye gari akan addinin annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim kuma a bisa addinin mahaifinmu Ibrahim hanifan muslima shine hanifan wanda yake ya tsaya totar ba tare da ya karkace ba hanifan shine mustaqiman ghaira ma'il wanda ya tsaya totar ya miƙa wuya ba tare da ya karkace ba wa ma kana min mushrikina kuma bai taba zama daga cikin masu shirka ba bai taba yin shirka ba ko ya zama ɗaya daga cikin su wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mutum ya faɗi wannan yayin da ya faɗi waye gari wato ya jaddada tauhidinsa da ikhlasinsa da miƙa wuyarsa ga Allah ta'ala kuma jaddada zamansa akan alkawarin da Allah ta'ala ya karba daga wajen tun yana tsakan annabi Adam idza khadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala to yadda cewa yana ya ƙara jaddada cewa yana kan wannan alkawarin za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda koyarwa ya ce wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi shine kuma shine kuma annabi din ai kamar wato ya koyar da waɗanda suke jinsa ga yadda za su ce dan da cewa wa ala dini asbahtu ala dini to masu gida su ma sau da faɗa haka wanda kuma kaga ya zama bambara kwai idan wani ne faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya zama koyarwa ce ta bai ɗaya kowa ya tashi faɗa ya faɗa bisa siga guda ɗaya da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya faɗi ta da wannan siga wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan cewa ala millati ibrahim saboda Allah ta'ala ya masa wahayi cewa ya rike ya rike a akidar annabi Ibrahim alaihi salam ya rike tafarkinsa saboda shine abul anbiya uban annabawa duka sannan kuma wato shine wanda Allah ta'ala ya yi umarni da cewa wannan al'umma ta tsaya akan tafarkinsa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummarsa tun da sassafe cikin kalmomin da za su faɗa da sassafe su fara jaddada kasancewarsu akan addinin annabi ibrahim hanifan musliman hanifan shine wanda yake mustaqimi wanda ya tsaya cutar akan hanya bai karkace ya kama wata hanya mara kyau ba musliman wanda ya mika wuya ga allah ta'ala wa ma kana minal mushriki na kuma bai taba zamowa daga cikin masu shirka ba to sannan zikiri na gaba ko tasbihi na gaba shine subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari subhanallahi wa bihamdihi wanda yana cikin sahih muslim hadisi abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ma yace man qalaha mi'ata marratin hina yusbihu وحين يمسي ثم لم يأتي أحد لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده حسب دري النبي صلى الله عليه وسلم يجي دون دي فدي تسو دري da safe ko faɗe ta sau ɗari da yamma to ranar gobe kiyama babu wanda zai zo da wani abin da ya fi nashi sai wanda ya zo da wani abin da yake kwatankwacin nashi ko kuma wanda ya kara akan nashi wato wanda ya zo da wani abu kwatankwacin abin da ya zo da shi wato shi ma ya zo da subhanallah wa bihamdihi mi'ata marra ko ya zo da abin da ya zama ya ya ya wuce wannan da wannan su malamai suka ce kenan adadin mi'ata marra ba wai yana nufin hasr ba ba yana nufin cewa bai halatta mutum ya ƙara akan akan ɗari ɗin ba tunda an ce illa ahadun qala misla ma qala aw zada alai kenan za a iya karawa akan ɗari duk da cewa wannan zai iya ɗaukan wata ma'anar ba wannan ba zai iya ɗaukan auza da alaihi ma'ana shi ya yi wannan ɗari ɗari ɗin fiye da yadda shi wato ta yi yau ka yi gobe ka ƙi jibi ka yi za ta ka ƙi wani kuma ya kasance ko da yaushe yana yi kaga shi ya ɗara ka saura kalmar zada alaihi za ta iya ɗaukan wannan ma'anar kamar da kuma za ta ɗauki ma'anar zada alaihi ai zada alalmiya wato ya yi sama da ɗari shi yasa wasu malaman suka ce na ƙayyade ɗarin ba wai yana nufin a haramcin ƙarawa sama da ɗari ɗin ba idan mutum ya ƙara sama da ɗari ɗin to zai shiga ƙarƙashin auza da alaihi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka wannan hadisi wanda muka ce hadisi ne sahihi yana cikin sahih muslim wanda ya ji shi daga abu huraira mutum ya ce subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi har sau dari sannan sai tasbihi na gaba ko kuma zikiri na gaba shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wato wanda ya zo ko dai mutum ya faɗe shi sau ɗaya ko ya faɗa sau goma in ya faɗa sau ɗaya kamar yadda zo a cikin hadisin abu ayyash hadisin abu ayyash wanda yana cikin sunan abi dawud hadisin abu ayyash yana cikin sunan abi dawud da ibn majah da yake cewa abu ayyash sunan shi zai ibn samit ko kuma zai ibn noman yake cewa anna man qalaha hina yusbihu anna man qalaha hina yusbihu wa hina yumsi kana lahu idlu raqabatin min walad isma'il وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي wato hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya faɗa sau ɗaya tun da ya faɗi wannan sau ɗaya hina yusbihu da safe ko da yamma kana lahu iddu raqabatin min walad isma'il to yana da ladan kwatan kwatan wanda ya yanta wani bawa ko baiwa daga 'ya'yan annabi isma'il alaihi salam wa kutiba lahu ashru hasanat kuma za a rubuta mishi a cikakkun lada guda goma wa hutta anhu ashru sayyi'at kuma za a kankare masa laifuka goma wa rufi'a lahu ashru darajat kuma za a daga shi mataki wato na daraja goma wa kana fi hirzin min shaytani hatta yumsi kuma zai zama cikin tsari daga shaidan har yamma ta yi to wannan shine ladan wanda ya faɗa ya faɗe ta sau sau sau ɗaya ma akwai hadisin abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu wanda yana cikin sunanin nasa'i al-kubra ko kace cikin littafin amal yawm wal laila na nasa'i hadisin abu ayyub al-ansari shi kuma ya faɗi sau sau goma ne yake cewa man qala gadwatan la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات وكتب الله له عشر حسنات ومهى عنه عشر سيئات وكن له بقدر عشر رقاب وأجاره الله من الشيطان ومن قالها عشية كان له مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وند دسسا في من قال غدوة وند دسسا في يتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya fada sau goma ya fadi wannan sau goma kataba Allah lahu 10 hasanatin Allah zai rubuta mishi lada goma wa ma anhu 10 sayyi'atin zai kankare masa laifuka goma wa kunna lahu bi qadri 10 iqabi zai su zama masa gwargwadon ya'yan bayi goma wa ajarahu Allah min ash-shaytan kuma Allah zai tsare shi daga sharrin shaytan ومن قالها عشية كان كذا كان مثل ذلك هكذا wanda ya faɗi wannan da yamma shi ma dai yana da lada kwatan kwacin haka ne to kaga anan a hadisin Abu Ayyub al-Ansari ya ambaci goma duk da ladan ya daidaita su can ma an ce za a rubuta masa lada goma za a kankare masa laifuka goma za a daga shi matsayi goma in ya faɗa sau ɗaya sannan sau goma ma aka faɗa haka in ya faɗa sau ɗaya a can aka ce yana da ladan wanda ya yanta baiwa daga cikin ya'yan ismail wanda ya faɗa sau goma aka ce yana da ladan wanda ya yanta bayi goma a nan ladan ya daɗu amma a sauran duk kusan abubuwa guda aka faɗa mun san cewa daman alhassanatu bi ashri amsalha duk wanda ya yi aikin lada guda ɗaya to yana da kwatankwacin abin da ya sau goma sannan ubangiji ta'ala yana iya ninninkawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa ila sabbi mi'ati dayfin ila adafin kaseera wallahu yudha'ifu liman yasha zai iya ninka masa shi har 700 har zuwa ninkin barkatai ba iyaka Allah yana ninninka wanda ya so wanda ya ga dama ayyukansa wanda ya yi wannan da safe ko da yamma yana da wannan lada kamar yadda ya zuwa cikin waɗannan hadisai wanda kuma dukkaninsu hadisai ne sahihai ɗaya hadisin abu ayyash zai ibn samit ko zai ibn noman ɗaya kuma hadisin abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu to sai kuma تسبيه نقبا شيني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي كما ذاس زمن مسط ألي daga shaidan wato daga sharri shaidan a wannan yinin nashi har yamma ta yi walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun amila akthara min zalika babu wanda zai zo da abin da ya fi nashi sai wanda ya sai wanda ya abin da ya fi nashi wato babu wanda zai da ladan da ya fi nashi sai wanda ya aiki fiye da nashi wato ya faɗi waɗannan kalmomi fiye da yadda shi ya faɗa ko dai ya kasance adadin kwanakin da ya faɗa sun fi kwanakin da shi wancan ya faɗa ko kuma ya kasance ya faɗa adadin sama da ɗari wanda muka faɗa a baya zai ɗauki duka ma'anar biyu ko dai ta fuskar adadin kwanaki ko ta fuskar adadin shi tasbihin kansa to za mu ga ladan da aka ambata a wannan ya ɗara na wancan saboda adadin da aka yi a nan ya ɗara aka ce mi'ata marra wato ya faɗa sau ɗari sai aka ce za a ya zama daidai da wanda ya yanta bayi guda goma wannan daidai yake da waɗancan amma sai aka ce wata koti bat lahu mi'atu hasana za a rubuta masa cikakkun ayyukan ayyukan kwarai ayyukan kirki guda ɗari kaga waɗancan goma goma aka faɗa mayance ɗari wa muhiyat anhu mi'atu sayya za a shafe masa laifuka ɗari kaga wancan shi ma goma aka faɗa sannan sai aka kawo kuma sauran kamar wancan wa kana lahu hizan min ash-shaytani yawmahu zalika hatta yumsi kaga yawmahu zalika ya nuna da safe faɗa sabah ne tun dace hatta yusi har yamma ta yi walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi babu wanda zai zo da fiye da abin da shi ya zo da shi wato ala alada illa ahadun amila aksara min zalika sai dai wanda ya fiye da haka wannan shine zai zai dara shi in ga wannan tasbihi ne kuma wanda zai ba wa mutum a kariya daga shedan kariya daga sharrin shedan a wannan yinin gaba daya to sai nau'i na na ashirin shine subhanallahi wa bihamdi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ايش هسه uku da safe subhanallah wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته wannan hadisi hadisi ne tabbatacce yana cikin sayo muslim hadisin duwariya bintul haris hadisin duwariya bintul haris ibn abi dirar al-khudaiya matar annabi sallallahu alaihi wa sallam a yadda hadisin yake annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya fita da safe bayan ya yi sallah asuba tana a gurin da ta yi sallah wa hiya fi masjidiha wato inda ta yi sallah tana zaune a gurin ya wuce ta fita sun mara ja'a ba da an adha sannan bayan walaha wato rana ta dago ta yi haske sai ya dawo wani ya jalisa ya same ta zaune a inda ya batta فقال سيتي ما زلت على الحال التي كنت كفارتك عليها وتقولي بكنا نن a yanayin da na barki wato ta ya barta ta gama sallah asuba tana ta tasbihi tana ta tasbihi tana ta dubi har yaje har rana ta yi dawo gida ya same ta dai a zaune a gurin bata tashi ba tana ta yi sai ce da ita wato baki gushe ba kina nan gurin da na barki sai ta ce na sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن sai ce da ita bayan bayan kiɗin nan bayan na fita na faɗi kalmomi guda hudu da kalmomi yana nufin jumloli jumla guda hudu salasa marratin na faɗi su sau uku da wuzinat bima qultu munzir yau da za a aura su da abin da kika faɗa da tsawon yini wannan yinin lawazanatun na da waɗannan kalmomi biyu sun rinjaye su a ma'auni to shine sai ya gaya mata ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midadi kalimatihi to waɗannan kalmomi subhanallahi wa bihamdihi daya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midadi kalimatihi wani su ne su ne jumloli guda hudu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi da yake wa rida nafsihi ma'ana wa subhanallahi wa bihamdihi rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati waɗannan jumloli guda hudu da ya faɗa ce ya fi duk abin da ta faɗa a tsawon wannan lokacin da ya barta tana zaune tana zikiri wannan ta sa malamai suke cewa kamar ibn taymiya ke cewa wanda ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da hadiyinsa ya san hadiyu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ibadatihi ya yake yin ibada me yake faɗa ya yake cewa ya yake aikata ta sai ya samu lada mai yawa ɗan takaitaccen lokaci da wanda ya jahilci sunna ɗin sallallahu ta wahala bai same shi ba wato sai shi yasa waɗanda suka fi sanin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun fi samun yawaita ayyukan lada a cikin dan kankanin lokaci kuma ba tare da wahala ba sabanin wanda ya jahilci sunna sai a dora mishi aikin wahala yayi tai yayi tai yayi tai wani ma ya tashi a babu tashi amilatun nasiba yayi wa aikin banza aikin wahalar banza saboda me saboda yana yana tayi ne ba bisa shiriya ba ko kuma ya yi ɗauko wasu abubuwa da zai yi ta wahalar da kansa tare da cewa akwai wata sunna da ya jahilta wacce da zai yi ta da duk ta ɗauke masa kaga annabi sallallahu alaihi ya ce ya faɗi kalma hudu duk ta bi abin da ta faɗa a tsawon sa'o'in da ta zauna a nan wato da a ce ta san wannan to da abin da za ta samu a wannan zaman sai ya fi kuma abin da ta samu a lokacin tana tasbihi ba laifi take ba tana zikiri ba laifi take ba amma akwai wata sunna da in ta faɗi ta duk tafi wannan wahalar da ta yi to da ya nuna maka amfanin sanin hadiyun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin ayyukansa a cikin rayuwarsa gaba da shi yasa ibnu qayyim ya rubuta zadul ma'ad fi hadi khairul ibad inda za ka ga sira ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba bisa tsarin yadda masu sira suke rubuta ba su yabi tsarin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwarsa sai yau da gobe duka gaba ɗaya da cinsa da shansa da baccinsa da tafiyarsa tare da bayanin irin abubuwan da ya suka kunsa ko ayyukansa suka kunsa na hukunce hukunce shi ta subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbata daga Allah tare da gode masa adada khalqihi adadin halittarsa adadin halittun Allah adadin su kayyadadde ne kayyadadden adadi ne sai dai kawai ba wanda zai iya cewa ga adadin ba wanda zai iya cewa ga iya adadin halittar da Allah yi halittar mutum dan adam mala'iku sama da kasa da abin da duk suka kunsa da ruwa da teku da sauran halittun Allah da wanda wanda mutum ya sani da wanda ma bai san su ba haka abu ne wanda yake mustahil a ce ka faɗi adadin nawa ne wato lissafi ba zai iya bayar da adadin nan ba amma ba wai dan bai da adadin ba suna da adadi suna da akwai iyakar su Allah ya sani amma kai baka sani ba wa rida nafsihi da yardarsa yardarsa da kansa to kaga wannan wani abu ne da ba za ka iya shi ma wani abu ne da la ya so ta tal hasr yardar ubangiji da kansa ko amincewarsa da kansa wannan wani abu ne da dan adam ba zai iya ba zai iya maganar adadi ba kansu gaba daya sannan zinata arshi nauyin al'arshin ubangiji al'arshin ubangiji nan ne a inda ubangiji ya daidaita maganar ka ce ga adadin ga nauyin ga wannan shi ma ya fi ƙarfinka wa da kalimati da kuma adadin kalmominsa midad anan ana madad to adadin karuwar kalmomin ubangiji kalmomin ubangiji hukunce hukuncensa kaddararsa abubuwan da ya saukar na littattafai duk sun shiga cikin kalimati haka sai aka fara da abin da zake da hasar aka kare da abin da ba shi da iyaka ba shi da iyaka kalmomin ubangiji ba su da iyaka kalmar ubangiji ba ta da iyaka saboda ka sai aka kare da wannan sai wani da da kalimati to saboda kamar ka ce ubangiji kana yi wa Allah wato tasbihi ko tsarki ya tabbata ga Allah tare da gode masa adadin wato iya wato abinda ba shi da adadi ko iya adadin halittarsa wanda ba ka iya cewa ga iya adadin ko kuma abin da ma kwata-kwata ba shi da adadi to shi ne ce ya faɗi wannan sau hudu ya fi abin da ta faɗa a tsawon sa'o'in da ta yi zauna a nan gurin to sai kuma zikiri na gaba shi ne hadisin ummu salama hadisin ummu salama hadisin ummu salama ya gabata a baya can da maganar addu'o'in bayan sallah اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا to a cikin ruwayar tirmizi ya kawo maganar idan yawa ya gari ba kowace ruwa cikin zo da idan yawa gari ba sun zo bayan sallar wasu kuma suka zo idza asbaha idan yawa ya gari sai Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wani hadisi isnadinsa guda biyu akwai isnadinsa wanda ya zo ta hanyar wani da ake kira ahmad ibn idris al-mukarrami shi kuma daga shazan daga sufyan sauri shi kuma sufyan daga musa ibn abi aisha daga abdullahi bin shaddad daga ummu salama wannan isnadin farko kenan isnadi na biyu shine isnadin wasu da suka rawaita hadisin wasu malamai daga Sufyan al-Thawri an Musa ibn Abi Aisha an maula li Ummi Salama an Ummi Salama isnadi na biyu zamu ga akwai majhul akwai wani wanda ba a faɗi kowa ba maula li Ummi Salama an Ummi Salama daga wani maula na Ummi Salama shi kuma daga Ummi Salama رواية شاذان هو أحمد بن إدريس المقرني عن شاذان سيأتي عن عبد الله بن شداد عن أم سلمة سيفدي واسدة ودار قطني أتكن إلى cewa wannan ruwayar ta farko ta ce ruwayar shazan wacce faɗi sunan rawi daga ummu salama ruwaya ce wadda take bakar mahfuza ba ita ce sahihiya ba sahihiya shine riwayar maula ummi salama an ummi salama wanda yawanci ashabu sufyan al-thawri haka suka rawaita hadisin daga abi musa wa musa ibn abi aisha daga maula li ummi salama an ummi salama saboda kaga hadisin kenan da'ifi ne hadisin da wannan isnadin na biyu da'ifi ne wanda shine shine abinda dara gwamnin rinjaye da cikin littafin ilai sabanin waɗanda suka hassana hadisin sun rinjayen da sun ɗauki wancan isnadin na farko sun ɗauki wancan isnadin na farko saboda haka hadisin hadisin bai tabbata ba ta fuskar isnadi muna da hadisai da suka inganta a babin kuma sannan za a subaha ma ba duka a wani guri ya zo da magana bayan sallah wani guri kuma ya zo da magana asubahi sai zikiri na gaba shine astaghfirullah وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه مئة مرة في اليوم سودري أكل تي بخاري da muslim su ruwaito shi sai dai kowanne akwai ruwayar bukhari ta cewar abu huraira inda yake ta wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra nabi yake ta ya rantsi da Allah cewa yake ta lalle ina neman gafarar ubangiji ina tuba zuwa gare shi a kullun sama da sau 70 رواية مسلم إتشي رواية الأغر ابن يسار المزني الأغر ابن يسار المزني إتشي وانا أستغفر الله وأتوب إليه إلى نيمان غافر الله كما إنا توبا زوا غريش wato mutum ya faɗi wannan har sau ɗari ko da safe ko da yamma za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman gafarar Allah kuma yana tuba zuwa gare shi duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'sum ne ma'sum ne wato baya baya zunubi baya saban Allah to amma ya aka yi yake neman gafara kamar yadda ibnu battal yake cewa annabawa su suka fi kowa tsananin bautar Allah su suka fi tsohuwa tsananin bautar Allah saboda su suka fi kowa sanin Allah saboda haka kullum cikin godiyar Allah suke kullum cikin ganin gazawarsu suke kullum suna cikin godewa Allah tare da ganin cewa su masu gazawa ne wato suna neman gafara saboda ganin cewa su masu gajiyawa ne kamar har yanzu duk abin da suke na bautar Allah kamar ba su gama gode masa ba yadda ya cancanci su gode masa kamar ba su gama bauta masa ba yadda ya cancanci su bauta masa to wannan gajiyawa da suke hararowa tare da su take sa su suna istighfari ba wai dan suna masu laifi a gurin Allah ba ko kuma saboda suna ganin ya kamata a cikin kowane yanayi su kasance masu masu istighfari masu bautar Allah kai su kasance a kowane yanayi masu bautar Allah amma akwai yanayin da za su kasance suna aikata wasu ayyuka na mubahi zai iya kasancewa a wani yanayi yana cin abinci ko a wani yanayi yana shan ruwa ko a wani yanayi yana tattaunawa ko suna hira da iyalansa ko da da abokansa to yana ga wannan lokacin da ya ɗauka ba cikin bautar Allah ba ba cikin tasbihi ba cikin ayyukan da suke mubahi kamar ya gajiya wajen yawa Allah ta'ala bauta a wannan lokacin sai nemi gafarar Allah Ubangiji ta'ala ya fi masa wannan sannan kuma akwai koyarwa akwai shar'antawa al'umma domin idan ya yi al'umma su za ta kwaikwaya idan har ya kasance shi a matsayinsa na ma'aiki matsayinsa na manzan Allah matsayinsa na wanda Allah ta'ala ya ainihin bashi matsayi wanda yake babba a duk da haka ya kasance mai mai bautar Allah ne mai yawan istighfari ne ka ganin babu aula wanda bai kai matsayi ko ma ya kama kafarsa ba a wannan matsayi ka ganin babu aula ya duka neman gafarar ubangiji saboda haka abu ne wanda yake abu ne wanda yake mai kyau bawa ya kasance cikin neman gafarar Allah a cikin kowane yanayi a cikin kowane lokaci sannan zikiri na gaba shine a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq thalatha marratin idza amsa wato sau uku idan yamma ta yi wanda yana cikin musnad imam ahmad da sunan nasa'i al-kubra da jami'u tirmidhi da kuma wato sunan abi dawud su suka rawaito wani hadisi daga abu huraira radiyallahu ta'ala hadisin yana cewa wanda ya faɗi waɗannan kalmomi a uzu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaqa ya faɗa wato da yamma sau uku lam tazurrahu humatun tilkan laila wato wani sammu wani dafi ba zai cutar da shi ba a wannan daren to da mutum zai faɗa kafin ya kwanta to babu wani abu mai dafi da zai cutar da shi suhaili ibn abi salih sai rawaci hadisi daga daga babansa shi kuma daga abu huraira yake cewa wata wata abin nan kuyanga ko wata yarinya a gidansu ta faɗi wannan da daddare ta kwanta kunama ta harbe ta amma bata ji zafin kunama ba wato ubangi ta'ala ya cire wannan dafin da gare ta bai cutar da ita ba za mu ga wannan hadisin ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya sauka masauki ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay'un hatta yartahi man nazala manzilan فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتهي wanda zai sauka wani masauki wani mazauni sannan ya faɗi waɗannan kalmomi to babu abin da zai cutar da shi har lokacin da zai bargura har ya bargura sai ya sa mutum ko ko sabon gida ya yi ya zo zai tare da shi da mutanen gidansa iyalansa to su faɗi wannan zai zama musu katanga da kariya Allah ta'ala ya tsare su daga tutuwa daga abin da gidan ya kunsa ko wani abin da zai taho ya samu gidan wannan ya fi da ajiyar saukar qur'ani ko ajiyar ta wasu abubuwa wanda suna ba su zo da su ba sa ga za a tare sai ka jana cewa za a je a karanta qur'ani ba inda aka ce za a tare a gida a yi saukar qur'ani abinda aka ce a faɗa in an zo masauki ko mazauni shine a bi kalimatin lahi ta ma'in shari'a kalam sauraka mutum sai koyawa mutanen gidansa cewa to za mu je sabon gida saura kowa ya shiga da kafar dama ya faɗi wannan addu'a in suka yi haka da kyakkyawan niyya da niyyar koyi da annabi da annabi sallallahu alaihi wasallama da yarda da abin da ya faɗa a rubuci to insha Allah za su gama rayuwarsu a wannan guri ba tare da wani abu ya cutar da su ba wannan shine shine abin da yazo wannan kuma a nan za mu ci da yamma yanda zai kwanta so dan ta zama masa tsari daga abin da zai cutar da shi to sai sai kusan na ƙarshe shine اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وتمتني بصلاتك على النبي sau goma a wannan hadisin ya zo a cikin musnad al-tabarani abin afon al-mu'jam al-kabir lil-tabarani ya zo a cikin mu'jam al-kabir lil-tabarani hadisin abu darda cewa man salla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu shafa'ati yawm al-qiyamah من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة فتولى يوم صلاتي حين يصبح دسسا في يوم صلاتي قوما وحين يمسي عشرا هو يوم صلاتي قوما ليما أدركته شفاعتي يوم القيامة شفاعة ذات الاسكيش رانا قوم القيامة آه wani hadisi za mu ga shi mai taliki yana cewa akwai da tabarani bi isnadi da ahadu kuma jayyid tabarani ya fitar da shi da isnadi biyu ɗaya yana da kyau to isnadin da yake cewa yana da kyau shine isnadin ibrahim ibn muhammad ibn ziyad al-alhani an khalid ibn ma'dan an abi darda wannan shine isnadin da ya sifanta shi da cewa jayyid wanda kuma wani isnadi ne za'ifi wani isnadi za'ifi ne yana da illa biyu illa ta farko shine ibrahim ibn muhammad ibn ziyad al-alhani wannan lam yuwathiqhu illa lam lam yuwathaq babu wanda ya inganta shi wannan mutum imam al-bukhari da ibn abi hatim sun ambace shi a cikin littafin su imam bukhari ya kawo shi a cikin littafin sa tarihul kabir ibn abi hatim a cikin aljarh wa ta'dil amma lam yadhkura fihi jarhan wala ta'dila ba su ce da shi majruhi bane ba su ce da shi mai ma'dul wa mu'addal bane wato ba su faɗe shi da yabo ko fallasa ba wannan shi ake kira majhulul hal wannan majhulul hal mutane kusan guda uku sun yi ruwaya daga wajensa amma mashhurul hal wani illarsa ta farko kenan illarsa ta biyu Khalid ibn Ma'dan an Abi Darda Khalid ibn Ma'dan lam yasma an Abi Darda to Khalid ibn Ma'dan bai ji wata ruwaya daga Abu Darda ba bai ji wani hadisin Abu Darda ba akwai intiqai akwai gab tsakanin su isnadin ya katse ya datse ya tsinke tsakanin Khalid ibn Ma'dan da sahabin isnadin Abu Darda wanda an san wannan illa ce ta hadisi saboda hadisi ne da'ifi illarsa kuma su ne waɗannan illoli guda biyu ko da ibrahim ibn muhammad ibn ziyar alhani ya zama karɓaɓɓe ne to akwai intiza a cikin isnadin shi yasa wasu malamai suka illanta shi da wannan kamar al-iraqi ya illanta shi da wannan haka nan sahawi ya illanta shi da wannan shek nasiruddin albani shi ma cikin silsilarsa silsilarsa da'ifa mujallabi na goma sha biyu ya yi maganarsa kan cewa hadisi ne mai rauni sauraka waɗanda suka suka hassana shi sun rudu da wancan magana ta cewa rajahu tabarani bi isnadai maganar munziri ce a cikin at-targhib wa tarhib ce akhrajahu tabarani bi isnadai ahaduhuma jayyid to galibi al-munziri idan ya ce maka jayyid a cikin littafin sa at-targhib wa tarhib to in ka bincika sai kaga akwai akwai wata yar matsala karama inda zai ce isnadu jayyid bai ce sahihi ba bai ce hasan bai faɗi kalmar kai tsaye da aka fi sani ba ya yi amfani da kalmar jayyid to in kai bibiya sai ka samu akwai dai dan wani abu wannan galibi ta yi a wasu gurare a samu ba hakan ba amma galibi haka ne na yi bincike akwai sanda na taɓa bincike da daɗewa idan kusan shekara tun alif ɗari tara da ko casa'in da hudu ne yawwa akwai rubutu da ne akan wannan abinda zabarani yake cewa da shi suna da hujjayyid kuma galibi sai ta ta samu kusan duk bawon da suka sha to wasu sun rudu da wannan sai suka hassana hadisin ko kuma maganar alhaisami da yake cewa rijaluhu musiku to kalmar wasiku tana nuna akwai wani abu bai ce sikat ba sun ce wasiku to wannan saboda haka wannan hadisin shi ma sai a hakuri da shi salata annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan mutum zai yi a kowane yanayi a kowane hali a ko ina san da ya so yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kofa bude take fa yau babu babu inda aka yi masa shamaki ko aka sa masa sai dai batun tabbatar da hadisi kuma wani abu ne shi kuma mai zaman kansa ba aka ce wannan annabi ya faɗi ya ce kaza kaza kaza ba wanda ya kaza kaza sai in ya ta ya faɗa din in bai faɗa ba to kar ba za ka faɗa kai da da tunaninka ba da ra'ayinka amma kofar salata ila nan sallallahu alaihi buɗe take ba ta da haddi ba ta da iyaka babu wani lokaci da aka ce an haramta mutum yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a ciki saboda haka da safe da yamma da rana da hantsi duk sanda ya tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa salati wannan abu ne mai kyau amma dai wannan ruwayar ta fuskar ilimin hadisi bata bata tabbata ba saboda haka zamu ga wasu hadisan sun inganta wanda su suka fi yawa shi daɗin littafin kenan ɗalibin hadisan da suke ciki su suka fi yawa amma sai jifa jifa tsalli tsalli za a samu hadisan da ba su inganta ba wannan kuma daman aikin aikin dan adam haka yake babu wani aiki da yake cika goma ko ko shi karan kansa ya zai rika muraja kullum zai rika zai gyarawa kai wannan gobe ka ce a cire kaza a ƙara kaza guri kaza na dan sha'afa guri kaza na shagara guri kaza an an faɗakar da ni wannan idan ba mutum ya zama fannin sa kenan takassus ɗinsa kenan a ne specializing to zai iya samun tuntube ballantana wanda ba nan ne ma karfinsa yake a ilimance ba kamar shi wannan mai littafin abin da ya shafi akida ya fi ya fi karfi sai haka a nan harkar tara hadisan ya dogara da maganganun malamai irin su shek nasiruddin albani biddar da tulula sannan kuma wani lokaci in bai samu ko ya samu nasa albani ba yadda yake so ba sai ya daune sai ibn bas da wasansu sau haka akwai hadisai wanda suke kamar yadda muke tambihi daidai ko wanda ba su inganta ba sai dai duka babi za ka samu galibi galibi galibi ya kwaya da sai da suka inganta ba ɗaya ba ba biyu ba kaga nan ya kawo abubuwa da yawa kusan kusan talatin da uku askarus sabahi wal masa askarus sabah wal masa ya kawo kusan nau'i talatin da uku to kaga a ciki kwara nawa ne wanda muka ce bai inganta wani ta lissafa sai kaga cewa ba su kai so mafiya yawa su ne waɗanda suka suka tabbata saboda wanda ya tabbata fihi guniya ya wadatar ba ka zuwa ka lalibi wanda bai tabbata ba wanda ya tabbata ya isa ya wadatar a babin to wannan za mu shiga askarun nau da cewa ya kamata mu daya mu tsaya anan cewa akwai sauran lokaci amma ya kamata mu tsaya anan ba ku dama watakila na akwai wani tambaya dan ba na so mu shiga babin sai a sabon darasi na kuma tambaya ɗaya biyu bismillah
wannan lafazin da ya zo a cikin littafin Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad da kuma salati ibrahimiyya duk wannan an magana wannan lafazin wannan lafazin ba haka annabi ba haka ne shi ya yi siyagarsa kawai a takaice shi ya zuba sigarsa amma a hadisin cewa ya man salla alayya sauraka bai faɗi sigar ba shi shi ya rubuta sigar tunda anan shi yanzu yana ba da wani abu ne kawai aikace da za ka je ka yi shi yasa an ka kula wannan ma man salla alayya din a sharhi da muka faɗe shi ba wai shi ne littafin ne ya faɗa ba kawai shi yana faɗar a ce kaza kaza ka sau kaza kawai kawo Allahumma salli ala shine mafi kankantar abinda zaka faɗa na sigar salati shine mafi karanci bai ka salatu ibrahimiya ba yana da yana da tsawo amma mafi karancin abinda zaka faɗa shine ka faɗi kalmomin da ubangiji ya umarni da su ya wala zai amanu sallu alaihi wa sallimu taslima shine kace sallallahu alaihi wa sallam shine mafi karancin abinda zaka faɗa na na salati so ba za ka daidaita shi da salatul ibrahimiya ba
idan mutum zai guda goma zai bi takaita kan wannan sun da kuka a ne mafi karanci wannan idan da ya inganta ma ai to hadisi ba bai inganta ba to da ma ya inganta mafi karancin abin da zaka yi kenan amma in kai da ibrahimiya kuma ka zo da wanda yake mafi girma ma wanda ya tabbata alafin shi ne ya faɗi wato minimum na abin da zaka faɗa da watakila da ya rubuta ibrahimiyan wani zai ce to in ba a ibrahimiyan ba bai yi ba sai faɗi mafi karanci tunda aka ce mafi karanci kaga kenan za a iya karawa sama da wannan amma hadisin ma ka tabbata bai ma bai ma inganta gaskiya hadisi ne bai to dan haka za mu tsaya nan sai kuma wani lokaci insha Allah abinda muka yi faɗa daidai Allah ta'ala ya bar mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh